أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na da muka saba karatu na fiqh wanda muna karanta wannan littafi hallul masail a wannan masallaci da ake masallakabi da masallacin layin wadiri wadda take karkashin kungiyar jama'atu izaratu bid'a wa iqamatu sunna wadda Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya kafa ta ubangiji Allah ya ji kansu da rahama wanda yake jagoranci a halin yanzu shek sani haya jingir da mataimakansa baki ɗaya allah tallafa mana duka ba mu ikon yi musu da'ar da bata tsallaka wa addinin musulunci ba don abin da zai zamanto matsala ga rayuwa allah ya raba mu da shi ya raba shi da mu kuma wannan darasi yau ina tunanin yana darasi na goma sha uku kenan mai daukan darasin yana cewa yau da sha uku kenan ubangiji allah ya ba da nasara labarin taimako yau darasi na goma sha uku yau muna goma sha uku kuma ku yau muna goma sha uku ga wata abu yana tafiya ai mun kusan mu abin nan kenan ko baba sallahu mun kusan mu je ko abun ya kusan zuwa a ganin zuwa wata ɗaya kan mun gama yanka yanke ko Allah ya samu Allah ya kawo mana nasara wadda bai samu ba Allah ya bashi Allah ka ba mu ikon yi don kai kuma Allah ka karba mana a duk lokacin da aka zo irin wannan ibada to ibadan babban abin da ake so a wannan kwanakin shine jinin a zubar da jinin wannan ita ce bautan shi yasa aka ce ka kama bakin kan za ka tafi idi eh ka dawo in Allah ya baka dama kayanka abin da aka yi sai ka fara buɗe baki da shi in baka samu halin haka ba ka yi abin da Allah ya baka iko da shi amma a azumi fa shi kuma ka ci abinci kafin ka tafi Allah ka ganar da mu komi a addini yana da ka'ida yana da dokoki duk abin da ka gan shi a addini to in baka bi dokansa da ka'idarsa ba ko ka yi shi Allah ba zai karba maka ba saboda me baka san me yasa kake yi ba Allah ya ganar da mu shi yasa a kullum ake maimaitawa cewa mutum yayi karatu yayi karatu inda za mu tashi shine shafi na 32 a dai wannan littafin ka 32 faslun fi tsahara fasali na farko a wannan littafi din fasalun fi ɗahara ya gama shimfiɗin littafinsa kamar zai maka tauhidi ne littafin ya gaya maka komai abin da ya dace da kai ya hana ka hasada ya hana ka ƙiƙi juna ya ce ka yi komai don allah banda riya banda kaza banda kaza duk ya gama maka yau kuma gashi na ya ce maka fasalun fi ɗahara ya ce wannan in an ce faslun abin da ake nufi rabewa daga wannan sai wannan ko da ɗaki ne yanzu aka sa abu aka raba nan gurin to ya zama an ya zama faslun an arabe nan da nan to ya gama shimfiɗi yanzu kuma zai shiga cikin littafi ya ce a tsaharatu hiyar nazafatu wan nazahatu lugatan ya ce a ɗahara in an ce mene ɗahara ya ce hiyar nazafatu wan naharatu lugatan in an ce ɗahara to a yare ake nufi wannan kalmar in ba waccar ba wannan guda biyu kenan kalma tana ɗauke da kalmomi guda biyu kowace kalma tana ɗauke da me tana ɗauke da aluga ga yadda ake faɗa a shari'a kuma ga yadda ta yi mana shari'an wannan littafin yanzu in fiƙihu ne ya ce maka a wasu ilahan yana nufin a fiƙihu kaza ake nufi da shi Allah ya ganar da mu shi yasa ya ce maka me a ɗaharatu hiyan na zafatu in an ce ɗahara to shine tsafta yanzu ka ce na ɗahartu jasadi min al'aza na tsarkake jikina daga datti to shi ma mai ɗahara sunan shi Allah ya ganar da sai ce wasu ilahan amma a shari'a izalatun najasati shine mutum ya gusar da wani najasa au ma fi ma'ana habil ma'i ko kuma da ma'anansa mutum ya gusar da najasa da ruwa wa ma fi ma'anahu wa hiya wajibun kitaban wa sunnatan wa ijma'an yace ko kuma ka gane cewa ma'anan cire najasa daga jikin mutum wajibi ne a alkur'ani da hadisi ka san haka wajibi ne da ijma'i duk wajibi ne wannan in dai akwai najasa a jikinka to wajibi ne ka cire to yanzu wajibin da iko ko ba iko wanzuwan nan ba shi ba ne an gaya ma tsagoron aikin ne wajibi ne a cire najasa a jiki in akwai laruri kuma wannan kuma an shigo wani babi ne na daban sai ce ma bari ya fara da ayoyi ya ce ƙalallahu ta'ala faɗin allah maɗaukakin sarki inna allaha ya ce lalle allah yuhibbu tawwabi ne yana son masu tuba ka yi laifi ka tuba allah na son ka shi yasa kullum kake maimaita kar ga mutum yana da yana laifi ya zamanto kana ta kyaransa a'a laifin nema kake ya tuba daga laifinsa ai kai ta kwadaitar da shi hanyar tuban shine alheri a gare ka kan ya mutu idan ya shiga wutan ka ci riba ne baka ci riba ba amma ka masa wa'azi Allah ya kaddara ya gyaru in ya shiga aljanna fa ka ci riba shi yasa ya ce menene inna allaha yuhibbu tawwabina lalle Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutadahhirina kuma yana son masu mai tsarki tsarki Allah ka ganar da mu shi yasa komi ka zamanto me da kana da tsarki farko tsarkin zuciya in Allah ya sa zuciyarka tana da tsarki to ka rabauta komi za ka yi shi za ka yi shi don Allah daɗa ya ma wa mutum daɗi daɗa bai mar daɗi ba oho kai dai ka yi don Allah kaga tsarkin zuciyanka sauƙi ran da ya gane abin da kake yi don Allah ne sai ya ce ka ka ji ban fahimta ba wallahi ina ta ganin laifin wane to wannan shine yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutadahhirina yana son masu tuba yana son su waye wanda suke masu tsarki wata aya suratul baqara wannan wata aya kuma sai ya ce me wasiyabaka fadahhir ya ce ya rasulallahi tufafinka ka tsarkake shi al'adar mutanen maka ne ko rawani mutum ya yi tana jan ƙasa tsabaragin ya nuna shi wani ne eh kar ka ɗauke shi washi lagalaga ne shi wani ne tufa ya ja shi a ƙasa don girman kai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kasir siya baka ai abin da ake nufi ka rage tufafinka ya rasulullahi kar ka taka tufanka kar ka yi sa najasa ciki da girman kai suratul ma'ida haka ne ya ce wa in kuntun junuban faɗaharu ya ce in kun kasance masu janaba bi ma'ana kun janabtar da jikinku to faɗaharu ku yi tsarki abin da ake nufi fagasulu ku yi wanka ai can in ka tuno an ce ɗahara ɗin ai an ce idan mutum ya yi tsabta ma ɗahara sunan shi to yanzu ka ga lugatan kenan ta zo nan da ya ce maka faɗaharu ku yi tsarki abin da ake nufi fagasulu ku yi wanka Allah ka ba mu da sauki qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da abincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi yace miftahu salati a tsuhuru yace mabudin sallah da ya tsarki ne idan mutum bai iya tsarki ba to sallarsa bai bude ba ma bale a ce yayi takar mu wani hadisi kuma annabi ya sake ya sake faɗin wani wani kalma yace la tuqbalu salatun bi ghairi tsuhurin Allah baya karɓan sallah ba tare da tsarki ba kaga shikenan an gama wani hadisi kuma a rawahu muslim wani hadisi kuma rawahu muslim din har yanzu yace at-tuhuru shatrul iman tsarki yankin imani ne amma mutum kaga ya zo ya zauna haddaji jikinsa duk dotti ko mihece wai shi na Allah ne ha inna Allah ta'ala dahibul la yaqbalu illa dahib Allah komi ana so tsab mutumin da ya fito tsab ya yi wanka ya komai ai da sha'awan ganinsa ma akan mutumin da ya fito a birkice kuma shi da ya fito a birkicen sai ya ce maka shine na Allah yanzu akwai aiki ko babu to Allah ya datar da mu duk da cewa yanzu kan ma an gyaggyara wayansu abubuwa wa qala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin adari yace at-tuhuru haka ne at-taharatu qismani yace to tsarkin da ake maganar nan yace ya rabu kashi biyu taharatul hadathi tsarkin abun da ya fita a jikinka shine hadathi wa taharatul khabasi da tsarkin abun da ya taba jikinka wala yasihu jami'u illa bil ma'il mudahhir yace bil ma'i tahir baya inganta duka wayannan guda biyu sai da ruwa mai me lahirin mai tsarki almutahir ruwa mai tsarki shine mutahir shine zai tsarkake ka in ka tambaya wanne ne ruwa mai tsarki yace wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu shine wanda launinsa bai canza ba au ta'amuhu ko ɗanɗanonsa bai canja daga ruwa ba au ra'ihatuhu ko ƙamshinsa bai canja daga ruwa ba da me yace bima yufariquhu galiban da abinda ba sa tare da ruwa kuma sai ya zo ya rinjaye shi to mene da me ba sa tare da ruwa sai ce ka zaiti kaman mayi kaga ba su da alaka da ruwa ai wasamani ko kitse wadda sami ko romo ko miya kowane irin abun da aka san'anta shi kullihi ya ce dukkansa walwazahi da dotti walwazahi da dauda dotti da dauda suna da bambanci ana iya samu jikin dabbobi kamar ruwan da yake jikin sunan kana yana wanda ya mamman ne abin nan ruwa shine wazahi dauda dotti kayan mutum ma na yi aiko Allah ya ganar da mutum don haka kar ruwa ka go ka wanke hannunka ya ba ya damalmale in ka tsunduma a cikin ruwan ya canja masa kala to ya shiga ciki Allah ya fahimtar da mu wa nahawihi da makamantan wa'annan wala ba sa bi turabi amma babu laifi in kasar wajen haka yake walhama ibai karkasa ne wasabakati ko kasar laka ce wa kuzzi ko kuma abin da yake ma'adinin ƙasa ne ya biyo ta wurin ruwan ya yi kalansa wa nahauhi da makamantan wa'annan ya ce albayan albayan wanda ya sharhar littafin ya ce ƙarin magana akan abin da mai littafi ya faɗa ya ce ya ani anna bahara ismani abin da yake nufi cewa tsarki ya kasu kashi biyu taharatul hadasi shine tsarkin abin da ke fita a jikinka ya ce allati ta hasulu bil wudu'i wanda ana iya sadar da a wanke shi da alwala wal ko wanka yanzu baka da alwala in kai alwala mai kayi dahara ka wanke gaban da ake nema wanda Allah ya shar'anta Allah shi ya shar'anta gaban da za a wanke din su zamanto alwala yanzu da za ka ɗauki ruwa ka antaya a jikinka duka ko ina ya taɓa ruwa amma ba da niyan alwala ba alwala ba ta yi ba Allah ya fahimtar da mu wal ghasali ko wanka haka ma wankan wanka na shari'a yanzu idan mutum bai yi niyya ba yayi zunduma cikin ruwa ko ina ya jika amma ba niyyar wanka a wurinsa to ba wai yayi wankan janaba sunan shi ba niyyan ta bata bai tunda babu wannan wa bitayammumi ko kuma da taimama mutum bayi da alwala kuma ga lokacin sallah yayi buga kasan da zai yi taimama din nan ita ce abin da ake nufi anan shine ce maka tayammumi in wajaba wujudi sababiha sababu in har ya samu sababin yin taimama din ba yi da ruwa ko kuma yana ruwan ba zai ishe shi ba ya sha yayi amfani da shi shari'a duk abin da aka yi ne na sababin in ba ruwa za a yi ko inda ruwan akwai matsala za a yi taimaman to shine yake nufi anan wa taharatul khabas yace tsarki kuma na khabasi allati tahsulu bi izalatin najasati anil badani shine wanda take faruwa mutum ya wanke dotti abin nan najasa daga dandanin jikinsa au thaubi ko tufansa wal makani ko inda zai yi sallah ya kawar da najasa a wurin allazi tamasuhu a ada'ul musalli yace baka gane ba shine najasan da gabobin mai sallah ya taba Allah ya fahimtar da mu bil ma'i a wanke su da ruwa al mutlaq ruwa sake in ka ji mutlaq zai ma magana mutlaq din a gaba ma'ar zikiri sai ya ce to amma fa ka sani tare da kana tuna najasan wal kudurati kuma kana da iko in baka tuna najasan ba in kuma ka tuna din baka da ikon gusar da ita wannan ma duk ta faɗi kai ne kana da janaba misali ga janaba amma fa babu inda za ka cire kayanka don ka samu ka yi wanka ko ina al'umma ne tari shikenan an gama kamar wancan gurin ko cunkus ɗakin ɗin ma na an ce abun gaba ɗaya wani kala ne mutum ma zai yi tsarki sai ka ga gaba ɗaya an fi nawa a ban ɗaki wai duk aka kowa na gabatar da abun da yake gabatarwa to yanzu ba inda zai je ko kuma a'a idan ya cire tufan da ya najasa ɗin a jikinsa babu ma wani tufan da zai saka ko kuma bayi da ruwan ma da zai wanke mai najasan da yake jikin nashi kaga akwai dalilai sun zo kenan ko shine kudura iko ya ce alma'ul mutulak zai ma magana mene ruwa sakekke din sai ya ce huwa tsahiru menene mutahiru ya ce shi ne ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakarwa to wanne ne ruwa mai tsarki wanne ne mai tsarkakarwa kuma sai ce kama bahari kamar ruwan kogi wal'uyuni ko kuma ruwan da yake ɓuɓɓugowa daga ƙasa ko jikin dutse ko wani abu ga idon ruwan yana ta ɓuɓɓuga shine uyun wal'abari ko rijiyoyi walmatsari ko ruwan sama wasalji ko ruwan ƙanƙara inda ake musu ƙanƙara idan ruwan ya idan ƙanƙaran ya narke yana dawowa ruwa ai wannan ma ya shiga walbard ko ruwan sanyi ma damat ala halatiha ɗabi'iyyati matuƙar tana kan halinta na ruwa da aka santa lam yu khalib bi shay'in ɗahirin bai girkita jirkita bai gauraya kenan ba ko da wani abu mai tsarki yu fariquhu wadda ba sa tare da shi galibar kuma ya zo rinjaye shi au bi najasin ko au bi shay'in najasin ko da wani abu najasa ya zo ya rinjayar da shi ba a samu wannan ba shine ruwa mutlaq shine fiqihun yace ma alma'ul mutlaq to wannan ruwan yake nufi wani ruwa ne yace shine mai tsarki mai tsarkakarwa kamar wani ruwa yace ruwan kogi ruwa da yake uyun yake bubbugowa daga kogo ko daga abin nan dutsi ko wani abu wal'abari ko ruwan rijiya mun gane rijiya ai wal matsari ko kuma ruwan sama wasalj ko ruwan kankara wal bard ko ruwan sanyi ma da mat'ala halati ha matukar tana kan halinta na ruwa ɗabi'iyyatu wadda aka santa a ruwa lam yu khalid bihi shay'an ba wani abun da ya zo ya cuɗanya da wannan ruwa ɗin ɗahirin mai tsarki ne yu fariquhu wanda abu wanda kuma ba sa tare da shi mene mai tsarki kuma ba sa tare da ruwa kaman gari kulli zuma da sauransu galiban ya rinjaye shi kuma sai ya rinjaya fa don abu kaɗan layu na jisu baya najasar da ruwa Allah ya fahimtar da mu aw bi shay'in najasin ko kuma wani abu ne najastatte an ga wannan din najasa ne amma kuma ya jirkita ruwa din shine abin da yake nufi ma'ul mutlaq qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an yace ana saukarwa daga gare ku wa yake saukarwa ubangiji ai minas sama'i daga sama ma'an ruwa li yutahhirakum bihi don ya tsarkakar da ku da wannan ruwa din wa yuzhiba ankum rijis don ya tafiyartar da kazantan shaytan wal yume yurabbita don ya kuma daure me zai daure ala qulubikum zukatanku kai ka san ba sarkin garin ku bane yayi ruwa wanda yayi ruwa ubangiji ne to ya yi hakan don ka gane hikimansa da ikonsa shi yake kawo ruwa lokacin da ya ga dama shi yake ɗauke shi lokacin da ya ga dama shi ne shi ya ce to don ya ɗaure zukatanku wa yusabbita bihi a ƙadama kuma ya tabbatar da ƙafofuwan wadda Allah ya so ya tabbatar da su akan imani da wannan saukar ruwa ɗin Allah ya ganar da mu ka duba ka ga ruwa fa yanzu ba a yi ruwa ba a yi komai ban ka gajeji komai ya bushe aksari sai abubuwan da ba a rasa ba amma ana buga ruwa ɗaya biyu sai ka fara gani abubuwa suna fitowa gari kuma yana zama wa kore me yasa Allah kama ya sha uhi na ya sha haka yake so lokacin da ya so wallahi da za ka ɗebi shi ƙasar kogi abin nan kwari ko na wani abu wanda da wurin akwai tafasa ko yanzu abin nan 'ya'yan habba a zo a yi ko filasta ko wani abu sai ga filastan ka yana ƙoƙarin kumbura me ya faru ne sai ga wani abu na bullowa a ciki shuka haka Allah ya ga dama ya fito waye rayar da wannan abun lillah ubangiji to shi yasa ubangiji ce zai daure zukatan ku bihi da wannan saukar ruwa din ba komai sai ka shuka abu lokacin da zaka shuka baka cewa bari yi setin sai zo ta sama a in ka sa ma sai ka taka kuma ta sama yayi ƙasa yayi oho ubangiji mai komai mai kowa sai ya fitar da shi ta inda yake so ai yana da iko ya bi da shi ta ƙasa kai ka san ya tsara baka sani ba amma sai ya fito da shi ta inda kake zato ai Allah na son ka ne yasa aka yi ma haka Allah ka fahimtar da mu wata aya tana faɗa suratul anfal wannan aya ta 11 wa anzalna minas sama'i ma'an tahura suratul baqara aya ta 48 yana cewa wa anzalna kuma mun saukar inji ubangiji minas sama'i daga sama ma'an dahuran ruwa mai tsarki ai shi yake tsarkakarwa yanzu ruwan sama idan ya taho daga tsarkinsa yake zuwa sai dai in ya zo ya samu wani najasa kuma shikenan wannan kuma ya cuɗanya ne da abin da ya samu wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da abincin Allah ƙara tabbata a gare shi yace kama ja a fi hadisi kamar ya gado a cikin hadisi lamma su ila anhu lokacin da aka su ila an ma'il bahari lokacin da aka tambaye shi game da ruwan kogi to ruwan kogi ka san ai zai ɗebo komai da komai to yanzu kuma yaya kuma daman daga can an gaya maka cewa ruwan kogin yana da tsarki to kafin a ce maka yana da tsarkin ne suka tambaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba da sun tambaye ba kai baka samu ba ya suka ce ya rasulullahi ya labarin ruwan kogi kuma annabin tsira da amincin Allah ƙara tabbata gare shi yace huwa tuhuru ma'uhu yace ruwan kogi mai tsarki ne wa yahillu maitatuhu kuma duk abin da ya mutu a ciki a halatta sai ci kawai Allah ya ganar da mu khuliqal ma'u tahuran an halicci ruwa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an halicci ruwa da tsarki la yunajjisuhu shay'un ba abin da yake najasar da ruwa illa ma ghuyyira ba'amuhu sai abin da yazo ya jirkita dandanonsa wannan amma asalin sa shi kam zarkakeke ne amma me dan adam ko wani abun sa yazo ya me ya jirkitar da shi aw launuhu ko launin ruwa ya canza daga halinsa aw rihuhu ko kanshin ruwa ya canja daga shi kaga an gama maka lissafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka menene ruwa wa ƙala aidan annabi ya sake faɗa cewa alma'u tsahuru ruwa mai tsarki ya ce ruwa mai tsarki ne illa in ta gayyara rihuhu sai dai in kun ji warinsa ya ruwan ya canja daga ƙanshinsa ai ruwa bai da ƙanshi ko to sai ka ji yana ƙanshin wani abu yanzu wani abu ne ya shiga kamar zoɓo misali sai ka ji yana ƙanshin zoɓo akwai wani abu da zobo yake da shi ko ce wannan kayan ƙanshin yake da shi yanzu da za a ɗauko fiya wata a haɗa da zobo a cikin firish ɗaya in kana shan fiya wata sai ka ji kamar da akwai wannan ɗin a ciki shari'a ta ce wannan ba ta damuwa da shi wannan ruwa mai tsarki ne ruwa bai shiga ba ayin wannan abun ba ya shiga ba ne ya taɓa jikinsa ne kawai Allah ya ganar da mu sai dai an yi magana akan randa ko wani abu makamancin wannan abu mai nashewa yanzu randa akwai ɗan abin nan sai wanda in ka ajiye a ƙarƙashin shi to ruwan randa ma sai ya yi ɗaci to wannan ruwan bayi da kyau me yasa saboda wannan ɗacin nashewa yayi ya shiga ciki da bambanci da leda Allah ya fahimtar da mu yace in ta gayyara sai dai in an canja rihuhu wa in kanshin ruwa au ta'amuhu ko kuma kaji ya kama wani kanadano au launuhu ko launin ruwa ya canja bima me bi najasatin tahadusu fihi da wani najasa ko wani abu wanda ya fada a cikin ruwa amma ruwa asalinsa mai mene mai kyau ne rawahu bai aki wa lagu asalu sahihi illa sai dai kuma ga ƙarin bayani iza kanal mughayyiru shay'an yulazimuhu he galiban he dai in abin da ya jirkita shin fa ya lizimce shi dama me ya lizimce shi kaman duhulabi gantsa kuka gantsa kuka dama suna tare da ruwa audulu muhsin ko dadewansa a wurin sai wani algasa ya caccanja kala wannan kan ba da komai mu gane abin da yake karin bayani anan yace illa iza kana mughayyiru shay'un yulazimuhu sai dai in har abun da ya jirkita ruwa din daman suna tare da shi galiban ya zo ya rinjaye shi ba wani abu bane yace kasaba kati kamar bakar kasa ko kalmisa suke cewa ko kasar kanwa ko wani abu makamancin wannan walhuzzi ko kuma abin nan to abin nan ma'adinin ƙasa ne a wurin ruwan sai ya zama in ya biyo kai sai ya zama haka Allah shi ya aje ma'adinin ai shi kuma ya aje ruwan a wajen wal turab ko kuma turbaya ƙasar gurin turbaya ne sai aka sa ruwan sai ya kalan ƙasa din wal hama'i ko bakar ƙasa wa ma fi qararil ma'i ko kuma a, a gurin zaman ruwan ne ya haifar da abin min jinsil ardi saboda sassar ƙasa din yanzu farar ƙasa ne ruwan da ya fito sai ya fito fari to baka da ajanda da cewa ya zama fari don mu gurin zaman ruwan ne ba da za ka yi karaba su da shi Allah ya fahimtar da mu ya gama ma lissafin ruwa mai tsarki a nan komi ya faɗa ma me ya rage gare ka sai dai bi yanzu tun farko da ya fara kawo maka ayoyi me ya fara kawo ma ayoyin da za su zamanto ka gane ruwa fashi asalinsa mai kyau ne sai dai in sana'ar ɗan adam ya zo ya birkita ruwa ya gaya ma to meye ne zai iya shiga ruwan a samu matsala ya ce maka abin da zai samu ruwa a samu matsala kamar haka sai ya raba ya ce in najasa ya fada to wannan kan ya gama kuma amma najasan ma sai ya jirkita ruwan in kuma abu mai tsarki ne ya fada to ana iya za a iya amfani da shi ta wani shashi amma ta wani shashi a ibada ba za a yi ba Allah ya fahimtar da mu ya ganar da mu sai ce ma a ƙasamul miya rabe-raben ruwayen ya gama ma komai ya zo ya ce ma to ga yadda ruwan kuma yake rabuwa don tsakani da Allah yadda yake tafiya da mu wani irin darasi ne bai bayar ba ya ma maganar ruwa ya zo ce ma ruwan gatan nan zai raba maka ita idan dai kana bukatan alheri ai sai ka tsaya ka jai ko Allah ya ba mu da sauki sai ya ce almiyahu ruwaye salasatu a kasamin an raba su kashi uku ya ce na farko alma'ul mutlaq ruwan can da ya ce ma almutlaq din nan in ba mu manta ba ya ce ma ruwa mutlaq shine wanne shine wanda ruwa ne ya zo daga daga kogi ko daga abin rijiya ko ruwan sama ko wani abu ko dutsi uyun kenan wanda yake bubugowa kuma ba abin da ya zo jirkita shi na sana'ar dan adam ya ce shine mutlaq in ka ji mai littafin fiqihu ya ce mutlaq kenan sai ya ƙara maimaita ma ya ce na ɗaya wa huwa ma lam yatagayyar launuhu ya ce shi ne wanda launin ruwa bai canza ba au ta'amuhu ko ɗanɗanon ruwa ɗin au rihuhu ko ƙanshin ruwa bi shay'in ɗahirin au najasin da wani abu mai tsarki ko najasa au tagayyara bi ma fi qararihi ko kuma wani abu ne wanda dai wurin zaman ne ya jirkita shi au bi tsuli muksin ko tsawon daɗewansa a wurin ne ruwan ya samu haka yusta'malu fi adati to ana amfani da shi a cikin al'ada wal ibadati haka ma a ibada al'ada za a yi amfani da shi a ina ne a kuma al'ada ma za a yi amfani da shi me yasa ya fara rarrabe maka akwai inda zai zo a al'ada za a yi amfani da shi a ibada ba za a yi ba amma wanda za a yi amfani da shi a ibada za a yi a al'ada Allah ya fahimtar da mu mu fahimci nan kuma mu sake jinsa yace al-ma'ul mutlaq ruwa mai tsarki wa huwa shine malam ya tagayyar launuhu wanda launin ruwan bai canza ba au ta'amuhu ko ɗanɗanonsa aurihuhu ko kuma ƙanshinsa bi ma bi bishai'in da wani abu tsahirin mai tsarki ne au najasin ko mai najasa au tagayyara bi ma fi qararihi ko kuma ma a ce abin da ya jirkita shin wurin zamansa ne au bi tsuli muksin ko tsawon daɗewansa a wurin ne ya kawo wannan yusta'amalu fil adati ana amfani da shi a al'adance wal ibadati haka ma ana amfani da shi a ina a ibada shine mutlaq yace na biyu alma'u tahiru ruwa mai tsarki huwa ma tagayyara kaga yanzu an bambance ma wani abu da mutlaq ai yanzu ya gaya maka ruwan to yanzu gashi sai ce ma ruwa mai tsarki to amma mutlak din fa mai tsarki ne amma akwai wasu dokoki wanda yanzu zai faɗa ne shi yasa ya raba ma biyu yace wa huwa ma tagayyara ahadu awsafi thalasa bi shay'in zahirin yufariquhu ghaliban yace shine ruwa wa huwa ma tagayyaru shine wanda ya zamanto me ya jirikita ahaduhuma bi ma'ana bai jirkita da ɗayan cikin abin nan kalolinsa guda ukun nan ba bi shay'in dahirin da wani abu mai tsarki yufariquhu wanda ba sa tare galiban ya zo ya rinjaye shi ka zaiti kaman mai me labani ko nono wasamani ko kitse wa gairi ha da makamantansu sai ce ma to kaga wannan tunda bai jirkita ba yusta'malu fi adati faqat fi me yusta'malu fil me fil adati faqat to ya jirkita mu fahimci nan na karanta ba daidai ba misali ya ce alma'u tsahiru ruwa mai tsarki huwa shine ma ta gayyara ahadu ausafihi salasa wanda ɗayan guda ukun nan aka samu jirkicewan shi bishai'in da wani abu tsahirin mai tsarki yufariquhu amma wanda ba sa tare galiban kuma ya rinjaye shi kazzaiti kamar me kamar mayi wallaban ko nono wal me samani ko kitse wa gairi ha da makamantan wa'annan yusta'malu fi adati faqat dunal ibada yace to ana yin amfani da shi a al'ada kadai banda ibada Allah ya fahimtar da mu me yasa dan ya jirkita ne da wani abu meme me tsarki me tsarki ne abin da ya jirkita amma ruwan na da tsarki yanzu sharaɗi ne ba zai tsarkakar da kai ba amma yana da tsarki shi shi yasa a al'ada za a yi amfani da shi ya ce na uku alma'un najisu ruwa da ake ce da shi mai najasa wa huwa ma tagayyaru ahadu awsafihi salasati bi shay'in najisin shine wanda ya jirkita da abu cikin kalolinsa guda uku ko matakansa guda uku din nan amma da najasa kalbauli kaman fitsari wal azarati ko bayan gida mu muke cewa bayan gida azarati shine asalin sunan kashi kenan asalin sunansa kenan amma ga'idi da muke faɗa wurin zagayawan ne balarabe baya faɗan abu direct haka a al'adan hausa ma ba a so ka faɗi abu ga tsawai ko ya ce ko bayan gida wal khamri ko giya wa gairi ha ko makamantan haka wani lokaci za mu je wa'azi sha gari mota ta zo kawai ya aka yi ya aka yi mota ta kama da wuta muka tsaya wani kawai da emergency tsayawa aka tofa ga nemo ganye da mai ruwa ruwa a shi wani ya ce ba ruwa sai giya aka ba mu giya muka an taya wa mota wani ya ce to za mu biya giya nan ce ban sani ba Allah ya ba mu da sauki kasan shari'a tana da dokoki da ka'idoji bayan an kuma mun yi gabatan muka nemi ruwa to kaga ka an taya wa mota giya kam ai kaga sai ka nemi ruwan wankewa saboda in ya taba tufan ka goma zai sallah ba Allah ka bamu da sauki yace to ko khamr giya wa gairi ha ko makamancin wannan la yusta'malu fi shay'in min al-ibadat ba a komi da shi daga cikin ibada wa la fi shay'in min al menene mu'amalat na farko ibadat ibada na biyu me adati al'ada dole ka gane cewa abubuwan da shari'a ta zo daman ta zo ta samu al'adun ana yi sai ta rege ta ce wannan ban da shi ai ba ba a yi ba ana yi amma ban da shi yanzu da ana gunki ana gunki 360 ne a cikin kaba 360 kowace kabila tana da nata kowa kuma da me salon yadda yake iya bautansa da sauran abubuwa hajjin nan kuma ana yin shi daman tuni sai dai ana yin shi ba a tsari ba a al'adance yake tafiya da musulunci ya zo ce a banda kaza kaza za a yi gumaka 360 na duwa fitar da su banda maganar gunki kuma a kaba an tsarkake shi banda kaza banda kaza to shi yasa in ya zo he maka bambanci ya ce maka a al'ada da me da ibada Allah ya fahimtar da mu wa qala shaykhu rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari yace Allah ya masa rahama faslun yace rabewa idza ta'ayyanatin najasatu idan najasa yanzu fa ka shiga cikin abin da yake so wannan ƙarin bayani ne mai abin nan yayi yace faslun yace rabi idza ta ayyanatin najasatu idan najasa ta abku bi ma'ana ta faru kenan gusula muhalluha a wanke inda najasan ya taba kawai fa inin tabathat idan kuma ta watsu gusula sauba kulluhu a wanke tufa duka kawai me yake so ya cire maka kokwantu ba addini da kokwanto sam dama yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokwantansa dukkansa fa bashi yanzu da ka zo ka ga limamin nan kai sai ka ji a ranka gaba ɗaya wannan limamin anya kai fa kace anya fa kai baka san meye ba amma fa da ganin limamin kace masa anya to in kai ibadan kai baka da ita amma shi ka bi amma mun fahimta me yasa ai a ranka akwai kokwanton bin liman din akwai kokwanto amma idan ba kokonto to an ka gama duk ɗanyensa ba ruwanka da shi Allah ya fahimtar da mu albayan mai littafi ya ce wanda ya sharhar littafin ya ce ya ni annan najasata ya ce abin da yake nufi da cewar najasa iza urifa ainuha fi badani au saubi au makan ya ce idan an san inda najasa ya taba a ina badani dandanin jikin mutum au saubi ko tufansa au makani ko wurin sallah gusulat ya ce to a wanki au uzilat ko a gusar kaga in a wuri ne ba wanke shi za a yi ba me za a yi gusar da shi za a yi aksari kenan amma yanzu lokacin da muke da irin tayal da sauransu ai wanke shi za a yi kawai shi kenan amma su kuma mai ƙasa ne aksarin abunsu ya su gusar da shi amma mun fahimta Allah ya ganar da mu wa in lam ka duba ka ga yadda ya aiki in har wankewa ne a wanke in kuma mai gusarwa ne a gusar kaga wanne ne bai maka ba daga nan har wannan za ka yi amfani da abubuwan da ya faɗa ɗin nan kafin ya zama maganarsa ya zama ƙauyanci zai jima Allah ya ganar da mu in kuma an tashi ana yin sallah akan iska kuma wannan kuma sai a san yadda sai a nema mace wata wata mai wata ka'ida kuma wa in lam tu'rif amma in ba a gane inda najasan ya taba ba bi ainiha da asalin inda yake au muhallaha ko inda wurin ya taba na gurin ƙasa kenan fi saubin a cikin tufa gusila kullu hutu a wanke tufan duka kaga an ɗebe ma kokwanto ƙala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki fi suratul me mudassir cikin suratul mudassir wasu ya baka faɗahir tufafinka ka tsarkake shi ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kuma har kai ma wal hadisi kaulat haka ma hadisin kaula bintu waye ya sarin ƙalat ta ce ya, ya rasulallah ya ma'aikin Allah laisa li illa thawbun wahidun ta ce ba ni da wani tuba sai guda ɗaya kai kaji wa ana ha'idun ta ce kuma ni ɗin ina yin haiba fihi a cikinsa ƙala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa'iza me ɗahuratil ghasali menene fa'iza ɗahurat fagisili maudi'il dami ya ce idan har kin yi tsarki bi ma'ana za ki sallah da tufan kenan to fagisili maudu'i dami ki wanke inda jinin ya taba yanzu misali tambayar da ta yi shine tufan ta dai kwaya ɗaya ne ba ta da wani wanda za ta cire ta wanke wannan kai kaji amma yanzu matayenmu tsakani da Allah ana iya samun mai tufa ɗaya mai tufa ɗaya to yanzu ka duba fa sahabbai fa tufan ya ce ɗaya ne tal kuma a ciki za ta iya yin me jinin abin nan al'ada ya taba ta ya za ta yi ya ce to idan ta yi me idan ta yi wanka kaga dama in ba wanka ta yi ba tufan daman ba sallah daman ba sallah za ta yi ba ya ce idan dai har ta yi wanka bi ma'ana jini ya ɗauke to ta wanke inda jinin ya taba sun masalli fihi sa'an nan sai ki sallah a ciki rawahu ahmad wa abu dawuda وحديث جابر بن سمورة قال سميت رسول سميت رجلا يتي ناجي وني متمي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم yana tambayan annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi qala yace usalli fi thawbil ladhi ati ati fi ati fihi ahli zan iya yin sallah da tufan da na sadu da matana da shi ƙala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya ce na'am ya ce e illa sai dai an tara fihi shay'un fatagtasiluhu ya ce sai dai in ka ga wani abu na najasa ya taba shi sai ka wanke shi kaga an gama ai Allah ya ba mu sa'a Ahmad Ahmad ne ya ruwaito wannan hadisi wa ƙala rahimahullah wanda ya rubuta littafin ahalari ya ce wa man shakka fi isabatin najasati wanda ya kokonton najasa ne ya taɓa shi ko ba najasa ba wa man shakka fi isabatin najasati wanda ya yi kokonto shin najasan nan ya taɓa ni ko bai taɓa ni ba ya san najasa ne wannan amma da ko mota ko wani abu ya fantsama shi amma bai tabbatar ba ya taba ni ko bai taba ba bai faji ba amma ransa na me na kai kawo don a cire wannan din sai aka ce na baha ya yayyafa ruwa kawai a wurin ya kade fa in asabahu to in wani abu ya taba shi fa shay'un wani abu shakka fi najasatihi amma yanzu ko kwanton da yake yi najasa ne ruwan ko ba najasa ba amma mun gane kalmomi guda biyu nan wannan najasa ne ya tabbatar amma ya fantsama bai sani ba ya taba shi ko bai taba ba shi yake kokwanto sai aka ce hukuncinsa ya yayyafa ruwa a wajen shikenan ya ɗauke masa mai kokwantonsa wannan kuma ya ce a'a fa in asabahu shay'un in har wani abu kuma ya tabbatar gashi nan ya same shi amma ina ne yake da kokonton shakka fi najasatihi yana kokonton najasa ne ko ba najasa ba sai aka ce fala nadaha shi ba zai yayyafa ruwa a kai ba to me zai yi ya bi diddigin ruwan mai kyau ne ko mara kyau ne in mai kyau ne shikenan in mara kyau ne ya wanke wajen Allah ya ganar da mu kuma wannan ya dauka ga mata ya fi samun hatsari ɗansu zai yi fitsari yarsu za ta yi fitsari wanda ta kai a yi ƙa'idoji akwai wanda ya yafa ruwa ake akwai wanda kuma he an wanke kamar mace he an wanke inda ta yi fitsari aksari amma ko he ga sun yayyafa ruwa sun yi haka wai shikenan ya bi a namiji shine ake me yayyafa ruwa mace ita ne ake wankewa wannan dole sai an san shi in ba haka ba za ta yi sallah da najasa kuma in ta ita nemi ilimi ne sallar bai yi ba amma kuma tana neman ilimi ne bata zo wurin ba an mata uzuri na shari'a Allah ya fahimtar da mu ce to su wannan ba za su yayyafa ruwa ba sai zai a bi diddigi wa man tazakkara najasata wanda kuma ya tuna wata najasa wa huwa fi salati yana cikin sallah qata'a ya yanke sallan kawai illa sai dai an ya khafa khuruja waqati sai dai in yana jin tsoron fitan lokaci ga lokaci zai fita misali yana sallan ba zai cika raka'a guda a cikin lokacin ba misali kadaddara asuba kamar ta fi samun riski ko rana za ta fito kaga za ta koma me za ta koma ramako kenan to sa kuma gashi bai kawo ba zai iya samun raka'a guda ba in ya tsaya zai wanke wannan najasa din to yayi sallar yayi me ya ci gaba da sallansa illa iza me ya kafa khuruja waqtiha sai dai in yana jin tsoron fitan wannan lokaci din ka duba mahimmancin lokaci ba amma dan adamu da ba ma fahimta lokaci aksarin mu ba ma mahimmancin lokaci ga ka zo ka kana kuma ko da ma za a ce kaddara yanzu yana sauri zai zo masallaci ya zo masallaci sai ya dan jira liman minti daya minti biyu bai zo ce ai wannan ni bai kamata mu yi sallah ba ko har yanzu ba liman din bai zo ba amma minti biyu ya bashi ka san uzurin sa baka sani ba in dai ba ɗabi'an sa bane da mallatti akwai wanda ɗabi'i haka yake kuma duk rikicin ka haka zaka bashi wannan kam me yasa haka aka halicce shi kawai kafin ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza lokacin ya ƙure shi mejamen ne Allah bai bashi ba amma yana rayuwa kuma ya zama mai shugaba to dole kuma sa mai uzuri me yasa haka Allah ya yi shi tun da ya zama shugaba me yasa ka ce to a cire shi ma a kawo wani a dalilin me minti biyar din a dalilin minti biyar sai ka cire shi ka kawo wani yanzu mutum gabansa ne ta kare maimakon a tsaya a bi ka'idojin da za a yi ya koma ya zauna lafiya ya kace haɓa da bin wannan dokokin a yanke kafan mana kawai in ya warke shi kenan an ci gaba ne ko an ci baya to addini yana da sharaɗi yana da dokoki sai dai mu din ne matsalolin mu gaggawa mutum zai shigo mota tun daga Lagos ila ya kwana biyu ko uku yana fa zaune a mota ana ta faman gwagwarmaya da shi amma he an zo tasha wai an zo fa za a fita ne sai garin fita da kokuwa sai ya yaga riga ko ya tura wani a zuwa yi ta faɗa duk zaman da yayin nan zuwa da tahowa fa bai yi haƙuri ba yau fitan ne kuma zai kai awa ɗaya ne ana fita ba zai kai ba to inda muke samun damuwoyi kenan illa khuruju waqti sai dai yana jin tsoron lokaci zai fita wannan kan yayi sallah da najasarsa me yasa saboda shari'a ta bashi wannan dama din Allah ya fahimtar da mu wa man salla biha nasiyan to wanda ya salla da ita kuma da najasan amma ya manta ne wata zarkara ba'ada salami sai ya tuna bayan ya idar da sallah a ada fil waqti to zai dawo da wannan sallah in akwai lokaci in ba lokaci ta me ta sha to yanzu kaga mutum bai karatu bai jahilci rayuwa ya za a yi da shi sai ya ci samun matsaloli ai wani yanda kaga yana ɗiban addini da zafi a rayuwarsa to da addinin haka yake da mutane ba su yawa ba kafin shi addini sauki ne da shi annabi da kanshi da ya kawo addinin nan kan ya ce da ya kasance mai kaushin hali da mutanen watsewa za su yi to ya ba za ka bi mutane a sese ba a zauna lafiya dole ya kamata kai ka zamanto kana da abinda ra'ayinka ne da kuma abinda mutane shi suke so in mutane sun raja a abu to aje ra'ayinka ka kama nasu mana in dai kana shugabantar su misali ko kuma kana babba a wuri ko ba kai ne kake shugabantar su ba ma suna kirmama ka Allah ganar da mu aka ce to yi sallah da me da najasansa ya tuna ne fa menene ya tuna bayan me bayan ya an idar da sallah ya ce to a dawo da sallan in akwai lokaci in babu fa shikenan ta sha albayan maya muke da lokaci ne tukuna da saura ya ce albayan mai sharhan littafi ya ce yani anna man taka man tahaqqaqa bi najasati ko abin da yake nufi wanda ya tabbatar da najasa wa shakka fi isa fi me isa bihi isabati taubihi amma yana kokonto ne a wurin ya taba tufansa ko bai tuba ba bai taba ba au badanihi ko kuma ya taba jikina ko bai taba ba au makanihi ko kuma ya taba inda zan yi sallah ko bai taba ba sai aka ce menene na baha ya yayyafa ruwa au me rasha alaihi ma'a ko kuma me rasha shine ya shafi ƙasa ke rasha shine abinda yanzu misali ko kabari ne aka wannan ɗinsa aka yi shi abinda ake so a yayyafa ruwa an yayyafa ruwa zai hana iska ya ɗauki wannan ɗin ƙasar kafin nan shine abinda yasa ake yayyafa ruwa ɗin sai aka ce me zai yi ya yayyafa ruwa Allah ba mu ikon yi Allah ya ganar da mu kuma abin da ake nufi fi isabat na yi tsallake ku alaihil ma'a wa juban wannan wajibi ne wa in ta haƙaƙa in kuma ya tabbatar da bil isabati da samun shi walakin sai dai shakka fi najasati abin da yake kokonton najasa ne abin da ya same shi ko ba najasa ba kaga maganar guda biyu ta ƙara dawa ko ma asabahu abin da ya same shi innan fala yajibun nabahu alaihi shi ba zai ba wajibi bane ya me ya sa ruwa akai mashuru haka ne ko mashhurin a magana mafi rinjaye wa amma iza shakka fi kaunihi me najasatan amma idan dai a wurin cewa najasa ne wannan ko ba najasa ba wa fi isabatihi li thawbihi wanda ya same shi a tufansa ne au badanihi ko jikinsa au makanihi ko wurin sallah ma'an a haɗe ko kuma tare da fala na baha alaihi hatta hatta kakaka ne ko me anaku nan ya gugoge ita haƙaƙa har sai ya tabbatar kenan wujubu to wajibi ne wannan na zahi ya yayyafa ruwa libara'a filme fi zamanin bika idan a gane tabbacin cewa ruwan da ya same shi najasa ne ko ba najasa ba ya tabbatar to wankewa in najasa ne in ba najasa ba ne fa shi kenan in kuma bai tabbatar da abin ya same shi ba me ne yake yayyafa ruwa a wurin shine ka'ida aikoki guda biyu Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu da sauki ya muke da lokaci yanzu na gar 30 da wani abu tayi ya yi ko aga abu ba karewa zai fi karace to duk da muka yi karatu sai mun shiga lokaci sai mu hana wani kwastoman zuwa masallaci yi sai ya ce ka bari yayi ya samu ya kara gaba kasan dan adam akwai shi da gaggawa abun da kuma ba karewa zai yi ba abun da muka faɗa daidai ya ubangiji Allah ya dora mana mizani abun da muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa in ko ba tambaya shikenan na'am alaikum salam wa rahmatullah na'am eh annabi aka tambaya sallallahu alaihi wasallam ba dabba yake faɗa ba an tambaye shi ya magana ruwan kogi da ya ce mai tsarki ne sai ya ce abunda kogi ko ya ɗauko ko wani abu makamancin wa'annan ai su aka gani aka sa aka yi tambayan sai ce in dai ruwan kogi ne mai tsarki ne kuma abun da ya mutu a cikin kiyafu da abun da yake rayuwa a cikin ruwan inda maluma aka yi ta magana shine abun da yake rayuwa a cikin ruwa ya kuma fito dandanin ƙasa ya roye rayu wannan kuma wani aiki ne daban Allah ya ganar da mu amma kifi kan ana yanka shi ne ba a yanka kwado ma ba a yankawa ko eh dai baka cin kwadon kan ko Allah ya bamu da sauki na'am akwai wani tambaya ko babu to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ɗora mana na'am na'am ana sauri bai gane na'am
ni a wajen da ke abinan na mafi ya kan zoma na da yawa eh
dabda ne kamar mai ne da ba zama to a shekwatar ya biyu eh kusan zai zama to a yi cikin igiyar makaho na'am
ana tukawa gaba bayan kuma na warwarewa amma in aka ɗauki kamar ainihin fasali guda ɗaya na'am
to ya zama to in ma da sauran lokaci a ce to a sake mai a sake bitar da shi wannan din ya zauna zai fi mana riba sai da abin ya zama to a kasance a kasance a karanta fasali ko biyu ko uku Na'am.
a halin ko dai bai zauna ba na'am to ni na fara matsayin shawari ne in ya in an ga ya dace sai a ɗauki wanda za a ɗauka ya ubangiji Allah ya ba mu da sauki wa alaikum salam wa rahmatullah ai abu ne mai sauki sauki shi daman me ne muke nema ganewa a hadari lokacin da muka karanta shi ina ji na ce wannan karatun ba zai yi sauri ba har tambaya sai na yi daga nan aka dinka samun wayan suna ta karaskiya sai ranar darasi ya ga mutum ya yi sadaf ya ki zuwa na ce ha me aka daga tambaya to a ce maka na daina tambayan ba zan tambaya ba ina ji a haka muka je muka karisa shi ko to ubangiji Allah ya bamu da sauki babba abin da muke nema ganewa in Allah da za mu yi iyakacin iyawa mu dama abin da ya sa na dan tafi da yawa shine na rage duk sharha mai yawa saboda mai littafin ya yi sharha idan na tsaya muna ta sharha da duk da cewan abin da ya yi sharhan nashin a zamaninmu ma muna tafiya da shi in Allah da to za mu dinga sa wayansu abubuwa waɗanda ya zama ƙarin ganewa gare mu yadda darasin kar ya yi nisa Allah ya ba mu ikon yi don shi kuma ya karɓa mana Allah ya fahimtar da mu abin da muke nema kusa ko nesa Allah ya ba mu alhare abin da muka haifa da wanda za mu haifa nan gaba Allah ka musu albarka Allah ka dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi
صلوا على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا roƙonka wayannan bayi naka da ka hore musu ainihin ilimi na ainihin koyar da ainihin na baya da muna roƙon Allah ya sa kanka musu da alkhairi ya Allah ka sanya albarka cikin iliminsu ya Allah mu da ya kasance muka kasance ɗalibai muke ainihin tsokana da tso- ɗan ɗosona kaɗan daga cikin ainihin ilimin da ka ba su ya Allah mu ma ka buɗa mana ainihin ƙwaƙwalwa mu wajen fahimtar abin da ake karantar da mu abin da muka karanta ya Allah ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah ka sa ya zama to tsira gare mu ranar gobe kiyama ya Allah ka sa ya zamanto mana tsani wajen ainihin samun rahamar ubangiji ya Allah ka hada fuskokin ma cikin gidan aljannarsa ta firdausu da rahamarsa ma da fatiha baki ɗaya bukatu muna alkhairi ya Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين